dogara da shi amma shi bai dogara da komai qayyum yana nufin tsayayye wato ma'ana wanda bai dogara da kowa ko komai ba amma kowa da komai ya dogara da shi nazzala alaikal kitaba bil haqqi ya saukar maka da littafi da gaskiya ma'ana wannan littafin gaskiya ne tsoransa la yati il batil min bayni ilayhi wa la min khalqi duk gaba ɗayan littafin nan gaskiya ne mun bai wannan nazala da anzala baya wato an san saukar maka da wani littafi da gaskiya a cewa bil adli was sidq da adalci da gaskiya da kuma hujjoji wanda suka tabbatar da cewa wannan alkur'ani daga wajen Allah ne musaddiq lima bai ne dai mai gazgata abin da ya gabace shi na littattafan da suka gabata na littattafan da suka gabace shi kafin a saukar da alkur'ani wa an zara taurata wa injili shine kuma ya saukar da attaura da linjira wato Allah da ya saukar da alkur'ani ne shi ya saukar da attaura da linjira ko da aka ce bil haqqi da gaskiya dinnan yana nufin in mutum ya san littafin Allah in ya san zancen da Allah ya saukar daga sama ya saukar ma wani annabi in ya ga wani irinsa zai gane duk wanda ya san attaura in ya ga alkurani ne ce lallai wannan wanda ya saukar da attaura shi ya saukar da wannan haka zalika wanda ya san linjira wanda ya san linjira in ya ga alkurani zai gane cewa lallai wanda ya saukar da linjira shi ya saukar da attaura a lokacin su na'am a taura da linjila an dan adam ya zuzzuba wasu abubuwa ciki ya kuma ciccire wasu abubuwa amma bai kai yanzu ba bai kai kamar yanzu ba yanzu abubuwan da aka ciccire daga wancan lokacin zuwa yanzu da wanda aka karan sun karu abubuwa da dama an ciccire a littattafansu abubuwa kuma da daman gaske an kankara a littattafansu amma har yanzu akwai barbashin gaskiya a ciki wato kenan ainihin an cakuɗa ne akwai akwai abin da Allah ya saukar akwai ra'ayin mutum duk a cakuɗe ko nadaran ne mutum ko zai iya bambance tsakanin wanne ne mutum ya sa wanne ne kuma na Allah ne amma ko shi wannan ya karanta mutum ya karanta zai duba kuma alkur'ani zai ga cewa alkur'ani bai masa kama da cewa wani ne ya zo da shi ko ya kirkiro shi tunda yana ba su labarin abubuwan da su kansu suka saba dangane da shi wanda ba su san hakikaninsa ba sai a ga musu kaza ne kuma sun san cewa wannan ko da ji ainihin daga tushe guda ne kamar yadda na ja shi sarkin habasha ya faɗa yayin da ja'far bin abi talib salam tare da waɗansu gungun sabon manzo Allah suka je can hijira bayan da suka karanta masa suratu maryam har ya kuka ya ce addinin ku da namu hasken rana guda ne haske ne daga rana guda wato asali ɗaya ne saboda abubuwan da ya ji ya ce to ya aka kasan wannan suka karanta masa sunayen sai ya san cewa lallai ba ba ainihin kirkira wani abu ne wani wani ne kirkira yanzu akwai abin mamaki akwai su jahilan mutane muna da su a nan amma ni wannan jahilcin da suke faɗi ban ji wasu jahilai a wasu wurare suna faɗa ba amma a nan akwai mu da waɗansu ma'adin jahilai daga cikin waɗanda suke rayawan su nasara ne kirista suna cewa wai wai wannan manzon ya je ya yi tafiya ne ƙasan sham yana yaro ya haɗu da yahudawa da nasara ya ji bayanin sai ya zo ya zo da to wannan abin mamaki ban ji wani mai ilimi ya yi wannan magana don ba wani mai ilimi wanda ya karatu ya faɗi wannan amma jahilai na faɗi wannan ba ba ne ba ga maganan jahili mutum ya bugi da giya yana iya faɗa abin da ya ga dama yana iya cewa ma ya je saman bako ko yana tashi ko shi tsuntsu ne duk abin da ya ga dama yana iya faɗa amma ba magana ne ce ta hankali ba duk mai hankali wanda yake da ilimi ya karanta ya san cewa ba ainihin an rairayo ne daga daga littafinsa ba a cikin rubuce-rubucen maryam jamila akwai da ta ce ta yi wani kos tana jami'a ƙarƙashin wani bai hude da yake cewa wai darasin nasa wai ƙur'ani a cikin bible sai ya kawo ayan sai ce to kun ga inda aka ɗauko ta to shine da lokacin ita ba musulma ba ce amma ta shiga wannan ta ɗauki wannan kos ɗin daga baya da ta fahimci musulunci zai gida mashi raddin cewa a ba haka ba ne ba an rairayo ba ne sun zo ne daga asali guda ba ka ganin cewa inda daga nan aka rairayo da baya za a yi a- a- a gyara abin da ke wancan a ce ga kuma daidai wancan ba daidai ba ne a faɗi abin da yake daidai ai kaga daga daga nan ne sai a rairayo har da kurakurai da ƙarairayin da ke ciki duk sai a ɗebo amma sai ya zama an gyara masu kamar yadda muke jima wannan wa wani program na ahmad didat wannan na gani ne a talabishin annawa yana tam- ya- ya ce ainihin ya je labirarin wani coci yana duba littattafai to sai wani shi mai kula da labirarin wani tsoho ya ki- ya ga lura shi musulmi ne ya kira shi ya ba shi shayi suka na tattauna sai yake tambayinsa me yasa ya ga shi musulmi ne me yake yasa ya zo eh, coci yana duba labirari ya ce yana son ya ji- ya fahimci wani abu- yansu abubuwa ne to su kama kama dai suna magana har sai ya gaya masa kissan sayyida maryam a cikin alkur'ani da kuma yadda yake a bible sai ya tambaye shi shi shi kuma babban ba kawai mai kula da labarai ba ne tsohon tsofaffin masu kamar sai mutum ya yi ritaya a matsayin ko ah, fasto sannan zai zama yana kula da labarai to shi kenan sai ya ce masa ka lura a nan a cikin alkur'ani an ce sai da maryam ta ce anna ya kuna li waladun walam yamsas ne bashar ya- ya zan yi zo ina da alhali namiji bai bai taba ni ba ka san ma'anar tabawa abin da yake nufi ba ba ta taba saduwa da namiji ba. haka ta zo da ba ta taba namiji bai taba saninta to amma a bible an ce tana da miji sunansa yusuf kafin to sai ce daga cikin waɗannan ya mishi bayanin kaji kaji sai ce wanne zaka koya ma yarka na alkur'ani ko na bible sai ce na alkur'ani din shine ilalle shi mu'jiza ne wannan ko daga ni. kaga da daga nan aka rairayo da sai su zama iri ɗaya ko yawa amma nan sai kaga abin da ke cikin wannan ya bambanta da ke ciki ba daga nan aka rairayo ba in ka ji gaskiya a cikin alkur'ani ka ji ci a bible to daga asali ɗaya suka zo in kuma ka ji wani abu a bible ka ji alkur'ani ya ce ba haka bane dan adam ne ya dasa wancan an fahimta ai. dan adam ne yasa kamar yadda Allah yake cewa wannan alqur'ani ne yana bayyana ma ma'adar kitab ab- abinda suke aksarin su suke sassabani akai sai zo da bayani wanda yake nufin kenan kaga daga wajen ubangiji ne to tun kafin wannan littafi alqur'ani kenan Allah ta'ala ya saukar da at-taura da linjila hudan linnasi dun shirye da mutane to um, um, wannan hudan linnas din nan yana koma ga alkur'ani ne eh Wa- dama ce Allah yana shirye da mutane da- da- da- da- daga lokaci zuwa lokaci to wannan shirye da mutane ne a mata su kuwa 'yancin littattafai mutanen su hasata an saukar da ah, attaura ga ma'abota attaura al'umman bani isra'ila na wannan lokaci haka linjira al'umman bani isra'ila na wannan lokaci amma alkur'ani dun kowa da kowa wa anzalar furqan kuma ya saukar da furqani mun yi bayanin wannan baya da cewa ainihin yana nufin ah, kam- kamar a ɗauko a a- a- a faɗi abu ne ami sai a yi tasisin wani ɓangare nasa dun furqani yana cikin ƙur'ani wato ko ka ce furqani da qur'ani duk abu ɗaya ne sai su mu ce eh, ana ce alqur'ani alqur'ani sunan ana ce mashi furqani sunan sa ne. amma kuma a nan ya nuna kenan an saukar da furqani bayan qur'ani wato yana nufin an keɓanci furqani da ambato a cikin alqur'ani shine a- abu- a- a- ayoyi da suke bayyana karar tsakanin ƙarya da gaskiya shine furqani marar- mai rarrabewa kamar yadda ruwayoyi daban-daban suka zo na karanto mana ba'adinsu a wancan karan a cikin kafi daga imam sadiq ya ce alkur'an jumlatul kitab duk littafin shine suna shafa wal furqan al muhkamul wajibul amal bi shi ko furqani shine muhkami wanda ya zama wajibi a aiki da shi muhkami kuma shi da sanu ma- bayanin shi na nan tafe shine ainihin ayan da ma'anansa a sarari ya ce yi kaza barka wani lokaci muhkami yana zuwa da ma'anan aya mai hukunci wani lokaci yana zuwa da kama a ce wannan aya muhkama ce ko mansuha masala kaga wato makawata nan tana hukunci kenan mansuha ko an share hukunci to na sa mansuha an daga an share to ai ko kuma ka ce wannan mukam ne a ma'anan cewa ba mutashabi ba kamar yana yana nan da za mu karanta muqabil din mutashabi wannan mukam yana idza muqabil din wanda bai ce ai hu bai ce yi ba da ba kuma yana idza muqabil din abin da yake ba za a gane ma'anan shi a sarari to kaga tun da yace alwajibul amr bihi ya nuna ce kenan ka zama ya zama ya warware cewa yi bari kenan a cikin jawamai har wala daga imam sadiq alaihi salam ce alqur'anu kullu ayatin muhkama fil alqur'anu kai afwan alqur'anu kullu ayatin muhkamatin fil kitab furqani shine dukkan aya muhkama a cikin a cikin littafi littafin gaba ɗaya shine ake ce masa alqur'ani furqan kuma ayoyin da suke muhkamai a ciki wanda suke suka suka fito karar suka ce yi kaza barka a sarari to su ne mukamai kaga kaga an sauka in aka ce an saukar da littafi alkur'ani an kuma saukar da furqani yana nufin littafin daban ne furqanin daban a'a yana nufin wannan ami wannan khasi wannan gaba daya wannan kuma an keɓance shi da ambato don shi an murce ka da kai ko ka bari wannan ko an ba kama an baka labarin wani abu ne ba umarni ne ko hani a cikin kummi tafsirin kummi da kummi da tafsirin ayashi har wala dai daga imam sadiq ya ce alfurqanu huwa kullu amrin muhkam wal kitabu huwa jumlatul qur'an alladhi yusaddiqu fihi man kana qablahu min al anbiya to kaga nan kuma wani wata ma'anar ta qur'ani da furqani kenan ya ce furkani shine dukkanin al'amari bai ce ma'aya duk al'amari muhkam kuma kitab shi alkur'ani shine jimlar alkur'ani wanda ya gazgata abin da ya gabata na annabawa to kaga kaga inda aka kaman kisosin annabawa da ake bayarwa wanda ya faru a baya da abin da aka saukar musu kaga shi shi shi shi, shi ba furkani bane ke amma idan aka zo wata aya tana umarni sai cewa ya razi na amunu ku yi kaza to wannan menene sunansa furqani ke a cikin ilal shara'i daga annabi sallallahu alaihi wa ya ce summiyal qur'anu furqanan li'annahu mutafarriqul ayati was suwar to kaga wannan kuma wata ma'ana daban da sannan insha Allah zamu ji babu korewa tsakanin fasarori suna tafiya tare karka ce wannan fassarin ya yi karo da wancan babu korewa tsakanin rawayoyi duk cikan za su iya tafiya tare wannan ya bayyana wani janibi wannan ya bayyana wani janibi to nan wannan a cikin ilar shara'i a ruwaya daga annabi ya ce furkani an kira alkur'ani furkani ne saboda yana rarraba ayoyi da surori kaga mara rabi kenan wannan a ce wannan komi an sa shi a rarrabe to kuma na san na dan yawan bayani a wancan karon goshin wannan sura nake cewa ita shi fa alqur'ani wajen tattara shi ba an bi babi ba ne ba an bi babi babi ne na ilmomi ba an bisa hikimar Allah ta'ala ya tsara shi ne ta yadda kowane abu na iya shigowa a rane ya bi kira'a sigan kira'a sannan kuma hadda ma ma'ana ba kawai kira'a ne ba hadda ma'ana saboda haka wani lokaci cikon wata magana yana iya zuwa a wani wuri saboda kira'a ya sanya shi nan a daidai wurin ba zai zo ba sai a wurin saboda dacewa da karatu don wani ma'anan ƙur'ani shine abin da ake karanta shi tutur ƙur'an ma'ana sha karatu ai ta karanta ai ta karanta kuma alhamdulillah lalle a duniyan nan duk da shaidan ma waɗanda suke ba musulmi ba sun shaida cewa lalle ba wani littafi a duniya da yake shan karatu irin alkur'ani lalle ba wani littafi kamar alkur'ani a duniya wanda yake shan karatu shi ne sha karatu kullum karanta shi ake kullum karanta shi ake waɗansu littattafan aka rarraba su da yawa a yi ta rabu a yi ta rabu to amma wanda aka fi karantawa shi ne wannan to kuma akwai inda Allah ta ta Allah ke cewa mun baka sabon masani wal qur'anil karim akwai masani abin da aka bibbiyu aka ta numan mai mai tashi to da kuma qur'anul karim shi ma sabon masani din bangare ne na qur'ani da to to tunda an ya- wannan al- wannan littafi da asarari ga wanda ya san littafin da Allah ya sauka in ya ga wannan littafin zai iya ganewa cewa wannan da ya saukar da littafin da ya gabata shi ya saukar da wannan hatta wanda bai san littafin da aka saukar ba don ko laraban jahiliya ba su san littafi ba amma da suka ji alkurani sun san ba irin nau'in adabinsu ba ba shi ba waƙe ba ne ba zube ba ne ba hudu ba ba ne ba kirari ba ne diya bambanta da shi ba mu taɓa jin wannan magana ba a ce a cikin littafin ba ya ce buɗa littafi kaza duba wuri kaza sai ya ce riƙe duba da idon yana duba sai shi imam guda yana karanta masa sai aka ga mutum yana rangaji ya ce ba wanda ya fi imam da karanta da iya karanta da gira a duniyar nan shi da kayi ke karanta shi ko yana rubutu a ciki sai aka bayyana wani annabi zai zo sunansa muhammadu yana da ya sunanta fatima za ta fi ya sunansa hassan da husaini duk a cikin wannan aya wanda ke nufin wannan laljirar da suke da shi yanzu ba shi ne na wancan lokacin fa tabbas Allah Allah ya alƙawar zai turo annabi wanda wa'annan su ne sufofinsa to amma ban tabbatar ko naku muhammadun shine wannan muhammadun sai ce to ina gama kai da kai Allah ka ji ka ji labarin wani mutum ya bayyana ya ce shi annabi ne yana da ya Fatima tana da ya Hassan da Hussein sai ce gaskiya ba ta wuce sai ce bai tun da gashi ya kenan sai ce to yanzu kana ka- kana neman ka sa ni in shiga addinin ka ke ya ce a ba sai in sai in ka ga daman shiga ya ce ya ce in ka- in ka ga daman shiga ba ka dama ba za ka shiga su shi to shi kenan muna iya ce sai aka ci gaba amma ba zai iya shiga ba din sai fita ya ce ba wanda ya ce ba wanda ya kai wannan shi mamun ya shirya ne a kula imam rida ya taro tsaro malaman yahudu da nasara da suwa ne masu addinai daban-daban duk a kure shi to duk sai ya kokore su suka da suka ce shi shi ma yake cewa ba wanda ya kai imam rida sanin linjila a duniyar nan amma dai bai- bai bai ce ya yi saranda ba amma yadda abin da bai gaskiya ne sai dai ya ce yanzu kana son za dole musulunta ya ce a ba dole ba ne sai ka ga dama ya ce to shi kenan mu ci gaba da mu to ka gani wato kenan ya nuna kenan alal akalla linjilan da ke hannunsu na wancan lokacin don ko shi imam rada ba ya ce ko wanda ya ce a kawo mashi linjilan wani wanda yake ne akwai linjiloli ya ce mashi buɗe wuri kaza ya karɓa ni in karanta maka sai je na karanta masa to shi kenan wannan dai amma har yanzu kamar nake ce muku duk da eh, wa'annan littattafan sun sa- sun sun sami sauye-sauye ba su gushe ba har yanzu ana sauya su amma duk da haka akwai ƙarƙashin gaskiya a ciki wanda kuma in mutum ya san abin da ya sani a nan ya ji alkur'ani zai san cewa lalle ba ba ba wani ilimi ne da aka ji aka ɗebo a wani wuri ba ƙirƙiro shi aka yi ba ba kuma an rairayo shi ne a wajensu inda yana da hankali to in ya ce ba haka ba ne me ya yi ku ga mini yau ya rufe gaskiya me ma'anar rufe gaskiya me ake me ake ce ma kufur kasa mutane kalmomi wasu suka suka ba su ma'anoni sai a fasa a manta da ma'anin su na asali dan an ce an dauka kafiri ana yawan shi kafiri an dauka kabila ne to ba kabila ba ne mutum ya ga gaskiya ya rufe ne ko ko da babansa wane ne ko babansa annabi ne ko babansa wali ko sheikh ko ustaz in ya ga gaskiya ya rufe sunansa ne in yi shiru ka fada a gida yawan to ainihin wanda suka kafirce ma'ana suka ɓoye gaskiya bayan sun sani to lahum azabun shadid akwai azaba mai tsanani a kansu a gare su wallahu azizun zuntikam kuma Allah buwayi ne wato ma'ana ba za a fi ƙarfinsa a guje ma azabansa galibin layu na uminar ta'azi wato rinjaye ne ba za a hannu daga azabansa shine ya ya rinjaye ne wanda yake yafi karfin a guje ma azabansa wato wani ba zai ce to ba zai shiga azaban ba kamar a ce za za a tashi ranar kiyama ya ce shi ba zai taso ba, bai isa ba kuma kuma a ce a zuba a yi- a- a- a je wajen taro ce shi ba za shi ba ko a je za a yi hukunci ce shi bai yadda ba ko a ce ya shiga wutar ce ba za shi ba wannan bai isa ba. kuma zuntiƙam Allah ko mai mai tsananin ɗaukan fansa ne wato yana ramuwa in in kayi a yi maka wanda wani mai intikama ba zai kamar irin nasa saboda haka ma'ana kaga wannan narko ne da ba da tsoro ga cewa in kaga gaskiya kai mata saranda kawai kar kai mata girman kai girman kai ga gaskiya ko saboda wata maslaha ta duniya ba za ta amfani ka ba gobe kiyama na mutum yana iya riƙe abin da ya gada iyaye da kakanni saboda shi babba ne a abin da ya gada abin da aka gada mutum babba ne ya zama babban mai magana mai faɗa a ciki shine babban marji'i ana girmama shi kuma akwai an su darajoji da ake bashi an ɗauka shi ma wani yana da wani matsayi babba a wajen Allah hatta ma ainihin ana neman tubarruki a wurinsa yana da rigunan musamman da yake sawa da hulunan musamman da wurin musamman in ya wuce duk ana ɗaukar ɗaukar tubarruki har ma ana buɗe ruwa ya wani haka kawai ya- ya watsa albarka a ciki to amma rannan sai ya ga ashe addinin da yake ba daidai ba ne ga wani saƙon daga wajen allah da ya aiko wancan da yake yanzu kuma wannan shi ne ake so in ya ce gaskiya ne to yanzu ya tashi a babba a wancan zai dawo ya zama mabiya in ya ce in ya ce kawai ba- ba da gaske ba ne wannan an kirkiro ne zai ci gaba da zama babba a wannan addinin addininsu na gado zai zama zai ci gaba da babba a dinga girmama shi a dinga girmama shi har ya mutu a wali wali mutane to amma na amfanin wali a- a wajen mutane a ranar lahira a fito da mutum da sarƙoƙi a dinga buga masa guduma yana yanka ihu mutane su sha mamaki wali ashe waliyin na mutane ne to na da a ce zai sauke girman kai da matsayin da zai samu da sai fi wani wato mutane sukan ji kamar za su rasa matsayinsu na ma na duniya ne to akwai dai jarabawa tunda an jaraba annabawa ka karanta littafi ko ko bible ka karanta ka san an jarabta annabawa da jarabawai masu tsanani saboda ka ba wanda za a yi mutum ya imani ba a jarabta shi ba. sai an jaraba ka saboda ka jarabawa nan dole za ta zo saboda haka da mutum zai zai fuskanci jarabawa in ya hayyake to darajansa da yake gudun zai rasa din sai ya samu abin da ya wuce in kuma ma dai da yake kana yin abin ka don Allah ne yana ruwanka ma dai yadda duk Allah ya so ko ya maka daraja a nan ya maka a can ko ya maka a can ba a nan ba da wani mai kamanta ina amfanin darajar nan ba na can akwai amfani inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abin da ke koya masa a a- a ƙasa ko a sama wannan kaga duk in kana karanta shi da kamar ana shimfiɗa ake ma nasara su sa- su san ka ba batun fa ka ɓoye ka ce eh to, a ranka ka ce to na gaskiya na gane gaskiya ce kuma na tabbatar lalle wannan mutum Allah ya aiko shi kuma wannan littafin lalle Allah ya sauka kuma amma ni kuma ina ganin in na ce na da Allah ba wanda duk ya raudi ya yaudari Allah to ba karamin wawa ba ne ya yaudari kansa saboda ainihin ya san Allah a wannan abin bai ɓoye masa tunda ko bai ɓoye ma Allah ba ba za a yaudari Allah ba huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shine yake sawara ku a cikin cikunan uwayenku yadda ya ga dama ya ba ku suran da ya so ya- ya ba ku mutum yadda yadda Allah ga ya ga dama yin kowa da ka gan shi da halittar da Allah ya masa haka nan dai aka haka nan shi ma ya ga kansa abin abin al'ajabi dangane da adan ya titin kawo da abin da ba nasa bane ya kamata idan mutum ya haƙaƙar da wani abu na ƙashin kansa ko da ke ko shi ma wannan haƙaƙarwan ma da taimakon Allah ya yi tun da yake zai amfani ne da ji da gani da basira da fahimta da hannu da ƙafa da ire-ire gaɓuɓan da Allah ya masa ya yi haƙaƙarwan ya kuma amfani da abin da Allah ya yi dai saboda saboda haka Allah ta'ala yana da ya- ya ya yi masa ya ba shi imkani amma abinda Allah ya yi sai a gode ma Allah ba a tinkawo da shi in Allah ya maka abu mai kamata ka yi ka gode aho saboda haka kaga halitta halitta yadda aka yi kasuran da aka yi maka kaga kanka yadda ka kanka haka kowa ga kansa ba wanda aka yi shawara da shi aka ce to zan yi ka Allah ce to zan yi ka yanzu a wanda gari kake so in yi ka wa kake so ya zama babanka da babanka wani irin hanci kake so in maka da wani irin ido an shawara da kai ko korawa kai aka baka yadda ka kanka ka da gani ne ko to Allah ne yawan yadda ya ga dama kuma mun karanto wani hadisi guda ɗaya a wancan karon dangane da wannan nan muka tsaya da karatu na in kun lura na ta sake komawa da na da warwarewa zan sake komawa mu karatu zai ta yin hakan tun da akwai sharhi sharhin yasa na dan koma baya kana don a gane duk wannan goshin ayan nuna ne ga su wa'annan nasarar na jarar ko da ke ayan tana aiki ga kowa da kowa amma kuma har wallahi ka ga su yanzu wanda suka karanta wannan littafin su aka karanta musu la awwal marra to yanzu kaga tun kawo dai ba na halitta ba yanzu inda ake bambanta a aƙida da aiki amma a halitta fa wannan yin Allah ko kana tsammanin in an je lahira za a ce ina yan afirka sai afirka su taso sai a ce to ashe a tafi ku ji afirka lahira ina amerikawa sai a ce a ji amerikan lahira haka za a yi ina turawa a je turai ɗin lahira haka za a yi in an je da araba mutane ne kan imani da aiki yawa ba kan launin jiki ko ƙabila ko ɓangare ko meye ba da wannan ne wannan launin jiki da ƙabila da ɓangare wannan yin Allah ne haka Allah ya ga dama yi inda ka samu kanka da yadda kanka haka Allah ya to amma an baka hankali an ce ka imani ka aikin kirki to a nan ne kake samun daraja to ya Allah ta'ala ke suranta ku yadda ya ga dama nan akwai wani ruwaya mai ɗan tsawo ban san ko za mu iya karanto shi ba wanda a cikin kafi ne a cikin kakafin nan a cikin faƙi akwai ruwayas banda masu da tsawo daga imam sadiq alaihi salam dangane da su ladhi yusawwirukum fil arham yace inna la tabaraka wa ta'ala idza arada an yakhluqa khalqan jama'a kullu suratin bainahu wa bain adam kaje na karanta mana wannan ce thumma khalaqahu ala surati ihdahun fala yaqulanna ahadun liwaladihi hadha la yashbihuni wala ya shibu shay'an min abai ce Allah ta'ala in ya so halittan halitta yakan tattara surori ne tsakanin shi halittar da zai haye zuwa adam sai ya zaɓa masa duk irin suran da ya ga dama ya halicce shi a siffar da wannan da ya so saboda kada mutum ya ce wannan yaron bai kama da ni ba bai kama da iyayena ba kada ya ce haka wato kenan kana da ɗakar ka ce to wannan waye biyo kun san mutane aka haihu wannan ya biyo wannan ko da gani ya biyo baba mai keke biyo ko da gani anya ko wannan haka nan suka su yi ta sharhi an yi kama da wani wannan ya nutsa gidan waye ɗaya a gidan nan ne to kashin ko gidan dangin nono ne je kwaso ba mu ga kowa ya kama da kowa a gidan nan o duk mutane suke surutansu ne amma dai Allah ta'ala ya shawarce su ne ba da ba da suran jariri ya nemi shawarar gidan ne ce to iyali zan turo muku yaro ya a suran wane kuke so sai a ce to a yi shi a suran kakanmu to Allah ta'ala zai ɗauki wanda ya ga dama ne a cikin tun daga shi yaron har zuwa adam duk iyayensa tun daga babansa na farko har zuwa adam duk iyayen yaron saboda haka duk wanda ya ga dama sai ya ɗauko suransa ya yi masa to wannan a cikin faƙi mallaya hadu faƙi na shek sadu kuta a cikin kafi na kule ne kuma akwai ruwaya daga imam bakar wanda shine ce yana da ɗan tsawo ya ce inna laha tabaraka wa ta'ala idan arada an ya khaluqa an nutfata ko in karanto muku da Hausa kawai ta da zuwan ruwaya na da tsawo zan zanci karanta da hausa allah ta'ala in ya so halittar nutfa mutanen mu suna ce ma nutfa digon mani amma ba haka ba su ba digon mani ne nutfa ba a cikin digon mani akwai nutfofi masu yawan gaske nutfa shine dan abin da akan dauka a mutum kuma yan matsatsaku ne suna motsi inda za a dauki duk waɗannan nutfa din a ainihin duk ai jarirai da su to ainihin a cikin nutfa ɗaya sai a yi wajen guda dubbai inda ɗigon mani ne ai aka ɗigon mani aka yi mutane sai su cika gari ɗan ƙeti ne wanda idan mutum ma baya gani to shi ne nuɗufa ko ba nuɗufa ba ɗigon mani ba mu ce mashi nuɗufa ɗin amma asalin nuɗufa a luga ruwa ne kalmar ruwa ba ainihin a lugace nuɗufa yana nufin ruwa ne to amma tun da an ka ce daga daga daga nuɗufan ake mutum to mun san abin da ake ɗauka daga cikin ruwan ai mutum shine nuɗufa kuma ido ba zai iya ganin sa amma aka sa abu mai kamba ma za a gansu da yawan gaske suna suna motsi to sai in ya so halittar nuɗufa ɗin wanda da ita ce zai yi da ita ce zai da ita ce dama tun asali ya sa ya ɗauki alkawari a tsatsan adam kun san ainihin an tattara halitta gaba ɗaya allah ta'ala ya mayyana musu kansa ya ce alasu da rabbukum kalubala shahidna to duk sun yi wannan ne a alamin zurra suna cikin tsatsan adam to wannan nutufa din za in ta asalin ita za a ɗauko wanda daga wanda aka ɗauki alkawarinsa tun a tsatsan adam ko kuma abin da ya bayyana ma'ana ma bada bada ma ya budulahu bada akwai concept din bada wato yadda Allah ya so ya abu tana iya ai koyi wannan ko kuma ya fara yadda ya ga dama tunda shi mai iko ne kan ya komi to sai ya sanya ta a rahim rahim shine muna ce masa mahaifa sai ya sa a cikin rahim shine inda kuma ainihin karar inda yaro kan zauna ainihi in an so in an halicce shi in an so a halicci abin da za a yi mutum bisa da ilimin da Allah ta'ala ya sanar da mutum akwai dan akwai abin da ake dauka daga namiji akwai kuma kwai da ake ake dauka daga mace sai shi wannan abin ya shiga kwan sai ya rufe sai je ya manne a jikin mahaifa sai ya fara girma to shi wannan shine nutsufa to in ya so sai ya sa ya so ya haka nan sai ya harraka shi sha'awan uba nan an ce arrajul ga saduwa da ita uwa matarsa kenan sai sai harraka sha'awan miji ga matarsa sai wahayi ya zuwa ga mahaifa din rahim din ya ce buɗa buɗa ƙofanki ko rahim namiji ne ko mace rahim namiji ne ko to ya yi wani mace ce rahim to shi ke da sai ce bai ce ma mahaifa buɗe ƙofanki domin in tura halittata wannan da sannu za mu fassar za mu ga ma'anan wannan hadisin don faidar kashani ya kawo ibarorin ma'anan ibarorin umarni ɗin to sai ce buɗe ƙofanki domin in sanya halittata da abinda na hukumta wanda yake zartacce bisa kaddarawa ta to sai kofan mahaifar din ya buɗe mahaifan ta buɗe kofarta sai nutbatin ta shiga ta zauna a cikin mahaifan ta kai ta komo kwana arba'in sannan kuma ta koma sun matasiru fihi alaƙatan arba'in yawa sannan ta juya ta zama gudan jini haka muke cewa gudan jini da hausa amma alaka din ba kowane jini ake ce ma alaka sai alaka din da ke yin mutum ko ba alaka din da ya zama yake zama mutum shi yana zama a alaka din ba kowane gudan jini ne sunan shi alaka ba wannan wanda ke zama mutum shi ne to sai ya zauna shi ma kwana arba'in sannan ya sun matasiru murgatan arba'in ne sannan kuma ta koma tsokan nama shi ma kwana arba'in ثم تصير لحما تجري فيه أروق مشتبكة sannan kuma ya koma naman da ainihin jijiyoyi masu suke yawo mushtabik shabaka kamar wato kamar da ce saƙaƙe an saƙa jijiyoyi ke kamar yadda ake saƙa wannan shiga na wannan shiga to wannan wannan tayi ya kammala ke Am- an yi tayi ɗan jariri da sifan jariri da kai da ƙafa da so- so- sifa- sifa na mutum sun mai asallahu malakaini hallaƙaini ya haluƙani fil arhami ma ya sha sannan sai allah ya aiko mala'iku biyu masu halitta su halicci abin da ya so a cikin mahaifa mahaifa ɗin sai su kutsa cikin cikin matan su mala'ikun su shiga ta- za su shiga ta bakin matan ne har sai su shiga mahaifa ɗin to a cikin mahaifan a cikin wannan ɗuwa akwai ruhi wanda yake da- daɗaɗɗe wanda aka ɗauko tun daga tsatsan maza mazaje ana koma da shi tsatsan mata sai su kuma su so- su hura mashi ruhin rayuwa da wanzuwa zai fayun fahani fi harohul hayati wal baka kaga wai nan nan ya nuna akwai ruhi iri biyu akwai ruhi dis- jismani akwai ruhi ruhani ko wani anwari zan ce mishi akwai wani irin ruhi wanda yake shi jiki ne tunda jikin na yana- yana girma daga nuɗufa ɗin ya koma alaƙa ya koma mulga ya nuna akwai tunda har ya nuna ainihin yana da yana da rai kenan yana da nuni kamar duk abin da ke eh, yake yake girmama mai rai amma rai ɗin iri iri ne akwai kaga akwai rai kenan wannan wannan rai ɗin nabati ne to sai kuma aka hura mashi rai rai sai a hura mashi wani rai ɗin wani wannan ran da za a hura mashi shi kuma wani rai ne na daban sai ya ce fayun fi fi ha ruhal hayati wal baka sai su hura ma su hura ruhin rai rayuwa da wanzuwa yawa to in suka yi wa- wa ya shiƙani lahu sam'a wal wal basara wa jami'a al jawarih wa jami'a ma fi al batni bi idhnillahi ta'ala sai kuma su tsaga masa ji da gani da sauran gaɓuɓɓa da sauran duk abin da ke ciki da izinin Allah ta'ala to bayan sun gama kammala halitta summa- sannan sai Allah ta'ala ya thumma thumma thumma yuhi Allahu ila al malakain uktuba alaihi qada'i wa qadari sannan sai Allah ya ya- ya- ya- ya- ya wahayi ga waɗannan mala'ikun biyu ya ce to ku rubuta masa uh, huk- um, abin nan hu- hukumci na da kaddara na don muna mace da kaza da kaddara don muna ya ce musu abin da na yanke ne abin da na karga na kaddara masa ku yanka masa wa na fi amri da abin da ab- ab- zartaccen al'amari na wa shi tara dalil bada amma ku sharɗanta mini bada bada na Allah ne wajen maganan bada yana nan a mahallinsa amma na san mutane su wa'anda wa'ansu da yawa sun ca surutu su ce ainihin eh, shi'a sun yarda da bada bada kuma yana nufi su ba shi wani ma'ana na daban abinda bada yake nufi shine Allah ta'ala mai iko ne kan komi yana iya juya abu yadda ya so in da kaza ne yana iya mai shi shiga in ka ɗebe ma Allah ba za ka ce shi ma kanshi yana tafiya bisa wata doka ne da ba zai ba zai yiwu ba dole ya bi dokan shi to shi ko Allah ta'ala shi ya doka saboda haka yana iya canzawa in ya gada ba saboda haka wannan za a ce musu rubuta amma kuma Allah haka zai zartar da abin da aka rubuta ko zai canza wannan nawa ne ne na Allah ne su mala'iku abin da aka ce musu rubuta shi za su rubuta an zartar da cewa wannan yaron jaririn kaza kaza kaza kaza kaza ne su rubuta to sai sai ya ce sai su ce su mala'ikun su ce, ya rabbi da me za mu rubuta ya ce sai Allah ta'ala ya mu- azza wa jalla ya musu wahayi ya ce to ku daga kawo kanku ya- ya zuwa kan ku dubi kan uwa sai su daga kan sai su sai su sai su ga wani allo kamar a- a- a goshin uwa sai su duba sai su ga a cikin allon akwai suran shi jaririn da irin adonsa na an ce suratahu wa zinatahu wa ajalahu wa mithaqahu shaqiyan aw sa'ila sai su ga an ga aini suransa da adonsa da ajalinsa da alƙawarin da aka yi masa da ko kuma shi shaƙi ne ko sa'idi shaƙawa shine abin nan hasarar lahira sa'ada kuma shine nasarar lahira don haka aka ce shaƙawa shiga wuta ke sa'ada shiga aljanna ke wajen mi sha'ani wajen mi sha'ani da duk sha'anin komai da komai da ya shafe shi ma duk za su gani to sai su rubuta sai ɗaya mai ɗaya shifta fai muli a haduhu ma ala sahibi fa ya kutuba ne jami'a ma fillau sai ɗaya mai ɗaya shifta sai sun rubuta duk abin da cikin abin da suka gani na allah ne to amma za su da sharaɗi allah kuma bada yana gare shi ko ya zartar ko ya canza ma'anan bada ke in allah ya ga dama ya canza abin da ya ko shi ko da aka kaddara allah ta'ala yana iya canza kaddara tunda waye kaddara shi sannan sai su kuma su kammala littafin sun ma ya hitima da kitab su yunke shi ma su ba ɗaure wa ya ci alanihi bayyana ne sai su a tsakanin agoshinsa sun mai kima na hoƙa iman fi batin sannan su tsaye da shi a cikin uwarsa to tana ɗewa ya zo shi wannan wannan jariri ya shishigi ko kuma ya fito kammalalle ko ya tankwara ko abin da dai Allah ya so ba kamar yadda Allah ya shirya tun asali ba sannan sai lokacin haihuwansa sai Allah ya wahayi ya ce ƙofar kofar mahaifa buɗe domin in fidda halitta ta ya zuwa ƙasata in zartar da al'amarina domin lokacin fitowansa ya yi sai kofar mahaifa ta buɗe ta ɓare duk inda yaro yake ciki a cikin wata jaka ne ba ta da kofa sannan sai ɓare to sai yaro ya fito sai allah azza wa jalla ya aiko da shi masa da mala'ika mai masa tsawa ya masa tsawa yana cewa juya ta nan ne fito ta nan ne mai da kan mai da kafafunka sama mana dawo da kanka ƙasa to har ya jariri ya kunno kai ya fito to saboda ƙaran nan da ake mala'ika ke mashi yana mashi tsawa yi kaza yi kaza sai ya fito a firgice shine sai ya fashe da kuka to shi kenan wannan faidar kashani ya yi bayanin wannan hadisi wannan hadisin ya zo da kalmomi mutashabihai da sannan za mu karanta mutashabi a cikin alkur'ani za mu ji ba ya zo da kalmomi mutashabihai nan yana cewa an yi harukan nurfata ya ce ma'ana don a cikin hadisin an ce za mu karanta da sannan mun zo maganar mutashabi wa yau karatun mutashabi ba zai zo a karatun mu ne amma nan gaban mun zo karanta mutashabi da mu kan za mu ga a ta hadisi ma akwai mutashabi wannan hadisin da muke karanta shi ma akwai mutashabi duk ba mu zo magana ma'anar mutashabi yace an ya haruka nutfata ya annabi ya haruka ha basharan tama ya zai ce zai aiko a halicci nutfa yana nufin a maishe shi kammalallen halitta na mutum inda yace kuma au ma yabdu lahu fihi yana nufin abin da Allah ya so kuma ya juya na kammalan halittansa ko ya ci fito jariri kammalalle ko kuma a yi barinsa ma'ana tunda su za su rubuta amma sun sa abin da zai yiwu za a haifi jaririn kowa za a haifa ba wannan ba da yana wajen Allah in Allah ya ga dama kuma sai ce shi kenan an fasa zuwa shi a baras sai ya barar da shi ko kuma ya zo ta wani haka nan da yadda dai Allah ya so dai ba da yana wajen Allah kaga bayan Allah ta'ala ya zartar an riga an hurare ba a fakan da aka akan hurare yaro yana motsi kuma sai a barin sa ba to hakan to ya dan yace ma'anan ma ya budula guke inda yace kuma harrakar rajul yace ainihin motsa namiji yana nufin ainihin sha'awa wanda zai Allah zai sanya masa to kuma inda yace iha'uhu subhanahu ila rahimi kinaya ne kan halitta ɗabi'ansa wato ainihin zai masa wahayi ma'ana zai kimsa masa irin ɗabi'o'insa wanda yake bisa yadda ɗabi'a take yadda mutane sukan ga abu su ce su ce mashi ɗabi'i natural to amma dai kuma ko da gani mutum yana da hankali ya san ana yi amma yam abin da yake nufi yadda Allah ya so ya bi ta wannan ɗabi'an da dama ya shirya haka nan aka yi jariri sai ya zo ta haka sannan kuma inda ya ce wa ruhul kadima za a wasu kalmomin da ba zan na tsallake akwai inda ya ce ruhul kadima ya nuna akwai wani ruhi kadimi yana ne ce kinayatun anin nafsin nabati a yawa akwai nafsu nabati akwai kuma nafsu hayawani nafsu nabati domin yanzu tsiro da yake girma ba yana da ruhi kenan ba yana da ruhi nabati yawa domin duk abin da yake duk abin da yake girma a cikin kana lissafin abubuwa masu rai za ka hada da hadda tsire-tsire a ciki za ka ce masu su ma suna da rai to amma cikin ka zo kuma kana kana batun to mai mai taharruki da irada wanda ke motsi bisa ya yadda ya motsa to kuma zai ka cire nabati duk da yana numuwi amma shi baya taharruki da irada wato kamar irin itatuwa dinnan ba za su ce bari ka ji ma bari mu bari mu bari mu bari ma mu mu ƙara ma husainiyan nan ino sai kawai su yanzu na ga mun gama na waje ma bai sami ino bari mu koma waje ni bari to sai an jima za ki je waje ne to ana suna yin haka nan su ba su yin haka nan suna suna numuwi amma ba su taharuki da irada kaga in kana lissafin rayayyu za ka sa da su to rai din nan sai ce to akwai ruhi na bati ko da ke gaskiyar magana in muka zo muna wani lokaci ka ruwayoyi suna nuna gaskiyar magana mu ne muke irin namu da ya fahimtar mu tunda dan adam da ya zo ya ce ma ainihin ya ce da ya zo ma masu taruki da irada sai ya ce da mai hankali da mara hankali sai ya ɗauka dabbobi ba su da hankali alhali da yawan dabbobi sun fi mutane hankali amma hankali irin nasu kila Allah Allah shi dan adam da yake ba su hankali yana nufin a ganin sa amma ban da ka ba inda za ka tambayi dabbobin nan waye ubangijin ku za su ga maka alalin ka tambayi su na za su ce haho wani ce yi mai sani ko ya ma ko ya ce ya kamanta ubangijin da wani abu amma shi tsuntsu ko kwaro ba zai ba zai wannan ba to ai rai halin wannan zahiri dai akwai na abin da yake cewa akwai ruhi na bati na tsiro kenan wanda da shi ne kamar itatuwa ke iya tsiro ke iya girma ruhi na bati ne to kafin a hura matayi rai yana girma da ruhi na bati ne shi ne sai ce mashi ruhul kadima kinayatun anin nafsin na batiya to kuma tun da ya zo ce kuma ruhi ruhul hayati wal baka yannan kuma ya nuna kinaya ne akan ainihin ruhi hayawaniya kuma ya ce wannan akwai dalala ne ala nafsin hayawaniya mujarradatun anil madatin baki a fitar nasha ya nuna ainihin nafs hayawaniya na rai mai rai da mujarrada ce wato daban take da mada wadda ke cikin wannan rai din na bati wanda yake idan babu wannan ba za ta wanzu ba wato ainihin numuwin ɗin girman jiki ɗin yana bukatan kuma nafs ruhani wanda za a zo a hura a jiki ɗin yanzu ya tashi a mujarradin tsiro mai girma ya kuma zama mai hankalta an sa mashi wani ruhi ruhul hayat kenan nan shi fairu kashani ya yi wani littafi mai suna alwafi ya yi bayanin dogon bayani don shi masanin falsafa ne shi fairu kashani ya yi littafi sunansa alwafi ya magana kan nau'o'in ruhi da nabati da hayawani to kuma sai da ya ce ainihin wannan kuma allo da ke goshin uwa wanda za su ga komi da komi shi ma kinaya ne ya zuwa ɗabi'a wadda dama ainihin Allah ta'ala yake halitta ga wannan halittar a cikin suran ita uwa ma'ana za su tsamu shi wa'insu ɗabi'o'i irin ɗabi'a mu za mu ce ɗabi'a haka nan tabbatarwa ɗabi'an bil'adama yadda yake in ya da girmansa da da ire-irensa irin irin dai na mutum yadda ya bambanta da dan mutum dan mutum alayar na ga shi pedro kashani da yake maganan da yake wala allah na dai karanta amma dai kuma yana ganin kila zan bar masu sha'awa masu sha'awar tafsirin su duba tafsirin pedro kashani a safi tafsirin safi a daidai wannan wurin bayanin da ya yana da yana da mashawa har da na yi maki amma kuma na ga dai gasken magana zan daina karantawa mai sha'awa yana iya zuwa sai karanta yanzu ba sai ka sai littafi bugagge ba irin wannan in ma kana da mobile ɗinka mai net yanzu nan sai ka je labarai ka ce ka nemi tafasir ko a aishi'a a cikin tafasir za ka ga tafsirin safi a mujalladin farko da yake bugu iri-iri ne ko ina da safi ɗin wajen bugu wajen hudu daban-daban wannan wani ne daban wanda na gasa ainihin ayoyin da ja sai ban sha'awa amma akwai wanda ya dan akwai kanana akwai masu juz'i shida akwai masu takwas akwai masu uku ma to shi kenan insha Allah amma kai bi tafsirin wannan aya din insha Allah za ka gani wannan tafsirin shine wanda yake sawwara ku a cikin cikunan kwayan ku yadda ga dama ma'ana kina ga cewa halitta na Allah shi ke yin wannan to bayan yi wannan bayan yi halitta sannan kuma ya samu ya sa rai nan yi bayani na ce ba zan karanto mana ba amma mutum yana iya duba ya ga cewa ai ya sa rai ya kuma kaddara ma rai din abin da ya kaddara masa na kaddarori kuma yana iya canza ma'anansa an riga an rubuta masa kaza ko kaza shaƙi ko sa'id amma kuma yanzu za a sanar da shi na jadaini ya zaɓa ma kansa da sannu za mu zo kan wannan kan cewa lalle mutum Allah ta'ala yana ba shi zaɓe in ba haka ba ba zai yiwu ka ce dama tun farko abin da aka hukunta shi zai yiwu la mahalata kawai ba batun ma in an sa mashi shaƙi ya koma sa'idi ko sa'idi ya koma shaƙi ma'ana bisa ɗabi'a yana iya zama shaƙi ko sa'idi an rubuta masa amma ba da zai gabata yadda Allah ya so